الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyu ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da biyar ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi littafi ne na babban malami abu isa ibn saura a tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na biyar a cikin wannan darasi na bakwai ko afwan darasi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na goma sha ɗaya babu ma ja a fi karahati a listin ja'ibil yamin babin da yake maganar karaha wato in aka ce alkarahiya wato a ma'ana irin ta alkur'ani da sunna da kuma salaf magabata na farko in aka ce karahiya ko makaruhi ana nufin haramun duk da cewa a wajen almutaakhirin wayanda suka zo malamai daga baya suna daukan makaruhi abinda ba haramun ba an fahimta ko amma istilahin magabata na farko in kaji an ce babu ma a fi karahiya ai fi tahrimi listin ja'i bil yamin ake nufi ma'ana babun da yake maganar haramcin yin tsarki da hannun dama an gane ko to mun karanta hadithin abi qatadata an abihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana mutum ya kama zakarinsa da hannun dama ma'ana ya tsarki da hannun dama kenan wadda da cewa wannan hadithin kamar yadda muka yi bayani hadithi ne ya zo ala itlaqihi wato hadisi ne mutlaq ya nuna cewa an hana mutum ya taba ainihin al'aurarsa da hannun dama ko a tsarki ko ba a tsarki ba to amma akwai lafazin da ya nuna cewa a yayi kaidi cewa ana nufin tsarki da hannun dama wasu malaman sun tafi ala umumihi cewa ko da a tsarki ko ba a tsarki ba mutum ba zai taba al'aurarsa da hannun dama ba wasu kuma malaman saboda hadithin dalki bin ali cewa in huwa illa ko wa ma huwa illa bid'atun minka wannan hadithin ya nuna cewa Uh, zakarinka wani bangare ne na jikinka kamar yadda kake da damar taba kunnanka ko hancinka ko wata gaba a jikinka to dan ka taba al'aurarka ba zai zama wata matsala ba da haka wasu sai suka yi wa wannan hadifin kaidi da magana tsarki cewa mutum ba zai taba al'aurarsa da hannun dama ba a lokacin da yake tsarki a uh, mun karanta babi na goma sha biyu babin istinja'i babu listin ja'i bil hijara babin da yake magana akan ainihin wato a listin ja wato yin tsarki bil hijarati da ainihin wato dutse inda muka karanta hadithin Salman al-Farisi rahimahullahu ta'ala ko radiyallahu an inda yake cewa a wato ahlul kitab suke tambaya su cewa annabin ku ya koyar da ku komai da komai har abin da ya shafi ladabin keɓanta a banɗaki ya koya muku har yanda mutum zai tsuguna wajen biyan bukata duk ya koyar da ku wannan salmanul faris ya ce kware kuwa wannan ya nuna cewa babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da al'umma ba shi yasa idan aka zo da wata ibada yanzu wadda annabi bai koyar da ita ba to kamar ana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ida sako ba an gane in dai har mutum ya zo da wani abu mai suna ibada ya yi masa adadi ya faɗi kaifiya da siga ya faɗi falala ko ladar aikata wannan abun kuma bai tabbata ba a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar yana tuhumar annabi da ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallam bai gama isar da manzanci da Allah ya aiko shi ba in kwa kayar da Allah ya gama iya manzan Allah ya gama isar da saƙon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi to ka yadda duk abin da bai zama addini ba a zamaninsa ba zai zama addini ba ila yau milkiyama shi yasa kaga ahlul kitab suke tambaya komai da komai ya suna ganin kamar abin da ya shafi shiga ban daki ai wannan wani abu ne wanda ya shafe ka sirrin ka ne shi ma har ban dakin abin da za a yi a ban daki ya mutum zai shiga mun karanta babin shiga ban daki ko ya mutum zai shiga in mutum ya shiga ya ma zai yi tsugunan wajen da zai biya bukatarsa duk wannan annabin ku ya koyar da ku Salmanul Farisi yace ba abin da bai karantar da mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma gaba daya shi yasa lokacin da yazo hajjin ban kwana yake cewa hal ballagtu na isar da sako Allahumma shahad an fahimta ko da haka yace har ma yanda mutum zai fuskanci alqibla wato da bayan gari ko kuma ya juya alqibla baya hani akan haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu sannan ya karantar da mu haramci ko rashin dacewar yin tsarki da hannun dama ko kuma mutum idan ya rasa ruwan da zai yi tsarki da shi zai yi tsarkin dutse to ya hana mai tsarki da ƙasa da dutse guda uku aƙalla a samu dutse uku kuma ya zamto dutsen ya kai adadin kuma ya tsabtace duk da cewa wasu malaman sun ce idan ya gaza biyun ma ya yi kamar imam tahawi duk da cewa maganganun da ya kawo da hujjar da ya kawo malamai su basu karba ba cewa lallai kada mutum ya tsarki mafi karanci daga dutse guda uku sannan kuma an hana in za a yi tsarkin a yi tsarki bi raji'in aw bi azumin wannan aw din kamar in ban manta ba satin da ya wuce na ce li shak kamar shakka ce tarawi ba shakka ba ce wawul adafi ce au ce bi ma'ana waw au bi ma'ana alwaw ma'ana bi raji'in wa azmin ne an gane ko to sai ka sai ka ce bi raji'in wato da turoso ana kiransa raji' saboda abinci ne yake rikidewa ya koma wani abu daban shi yasa aka kira shi raji' saboda ya koma daga abin da aka ci ko abinci in mutum ne ya ci abinci zuwa wani lokaci in ya markade ya zama wani abu daban in zai je fitar da shi sai a ce raji' saboda ya koma daga halin abinci ya koma najasa idan kuma dabba ce ta ci harawa ta ci ciyawa da dusa to idan abin da ta ci ya markade ya zama turoso to shi ake kira da raji' an gane ko au bi azmin ko kuma da kashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin amfani da waɗannan a lokacin da mutum zai tsarki kada ya amfani da raji' turoso kar kuma ya amfani da ainihin wato azmin kashi kamar yadda zamu karanta a me yasa ba za a yi da turoso ba za mu karanta me yasa ba za a yi amfani da kashi ba shi ma dukkan wato wannan za mu karanta ina fata an gane قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين babin da zai yi bayani game da yin tsarki da dutse guda biyu قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي فقال التمس لي ثلاثة أحجار qala fa ataituhu bi hajarain wa rawthatin fa akhadha al hajarain wa alqa ar rawtha wa qala innaha riksun qala abu isa wa hakadha rawa qais ibn rabi' ibn rabi' هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي أبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل وروى معمر وعمار بن رزيك عن أبي إسحاق عن ألقمة عن عبد الله وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله وروى زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد عن الأسود ابن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه اضطراب قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة ابن عبد الله هل تذكر من من عبد الله شيئا قال لا قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح فلم يقض فيه بشيء وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي أبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع قال أبو عيسى وسمعت أبا, محب أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهد ابن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما إلا لما اتخلت فيه على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة قال وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه abu isa tirmidhi yake cewa hannadu bin tsari ya zantar da su wannan hadithin da kutaiba wayannan malamansa ne hannadu bin tsari da kutaiba bin sa'idin sun zantar da shi wannan hadithi su kuma sun ji hadithin daga waki daga isra'il daga abi ishaq as-sabi'i al-hamdani daga abi ubaida daga abdullah ya'ani abdullah ibn mas'ud قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wajen wata bukatarsa fa qala da ya fita wajen biyan bukata sai ce iltamis li thalathata ahjar sai ce Abdullahi dan Mas'ud ka samo min nemo min duwatsu guda uku qala yace fa ataituhu bi hajarain sai na kawo masa duwatsu guda biyu wa rawthatin da turoso saboda ban samu na ukun ba sai na haɗo masa da busasshen kashin wato a rauth suka ce rauth shine kashin dabbobi masu kofato kamar jaki alfadari doki kashinsu ana kiransa rauth sai na zo masa da rauth wato turoso fa akhadha alhajarain manzo Allah sai ya karbi duwatsun guda biyu wa alqar rautha sai ya jefar da wannan ainihin wato turoso din wa qala innaha riksun yace wannan ai kazanta ne qala abu isa abu isa yace wa hakaza rawa qais ibn rabi' hadha alhadith yace kamar haka qais ibn rabi' ya ruwaici wannan hadithin daga abi ishaq daga abi ubaida daga abdullahi nahwa hadith isra'il kamar hadisin Isra'il warawa ma'marun wa ammar ibn ruzaiqin sannan da ma'mar da ammar ibn ruzaiqin su ma sun ruwaici wannan hadisin an abi ishaq daga abi ishaq as-sabi'i an alqama daga alqama an abdullahi daga abdullahi dan mas'ud warawa zuhairun an abi ishaq haka zuhair ya ruwaici wannan hadithi an abi ishaq daga abi ishaq an abdurrahman ibn al-aswad an abihi al-aswad bin yazid an abdullah shi ma dai isnadin yana cikewa zuwa ga abdullahi bin mas'ud warawa zakariya ibn abi zaida zakariya ibn abi zaida shi ma yayo ruwaya an abi ishaq daga dai shi ainihin abu ishaq as-sabi'i an abdurrahman ibn yazida an al-aswad ibn yazid عن عبد الله دقدي عبد الله بن مسعود وهذا حديث فيه اضطراب أنغانيكو إمام أبو عيسى الترمذي يكي تشاوانا حديثا أكوي اضطرابي أتكنسا وذو اختلاف وذو اختلاف وذو اختلاف في سند أو متن كو مضطرب عند أهيل الفن هكا أبونا يكي فراكو وذو اختلاف وذو اختلاف في وذو اختلاف سند في مت أو متن مضطرب عند أهيل الفن wato akwai ittirabi a cikin wannan hadithi sabida almajiran abu ishaq as-sabi'i yakhtalifuna alai sun sassaba wajen ruwaita wannan hadithin kamar yadda abu isa tirmidhi ya bayyana to za mu ji akwai ittirabin ko babu an gane ko yawa an samu sabani ko dai wato a sanadi ko a matani za ga in ka ɗauko ruwayoyin sai ga sun ɗan wannan ya ce daga kaza wannan kuma ya ce a daga kaza aka ruwaito an samu ittirabi kenan a cikin isnadi to akwai ittirabin ko babu sannan akwai wata hanyar yake cewa haddathna Muhammad ibn Bashar al-Abdi wato Muhammad ibn Bashar al-Abdi shi ma ya zantar da mu wannan hadisin yake cewa haddathana Muhammad ibn Ja'far haddathana Shu'ba an Amr ibn Murra qala sa'altu Aba Ubaidah ibn Abdullah yace wato Amr ibn Murra yace na tambayi Abu Ubaida ibn Abdullah wato dan gidan Abdullahi dan Mas'ud hal tadhkuru min abdullahi shay'an shin zaka iya tuna wani abu da ka jiyo daga wajen mahaifinka abdullahi dan mas'ud qala la shi yasa sabanin da malamai suke yi shin ya samu sama'a daga mahaifinsa ko bai samu ba akwai malaman da suka dan samu wahami suka ce ya samu sama'a wato ya ji hadisi daga mahaifinsa to amma kuma shi da kansa an tambaye shi ya ji hadisi daga wajen mahaifinsa zai iya wato akwai wani hadisi ko da guda ɗaya da ya samu daga wajen mahaifinsa ya ce a'a hal tadhkuru min abdullahi sha'an zaka iya tuna wani hadisi da kaji daga wajen mahaifinka abdullahi dan mas'ud ubaidullah bin abdullahi bin mas'ud ya ce a'a قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتشوا سألت عبد الله بن عبد الرحمن يتي ناتنبي عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايتين في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصحه a cikin ruwayoyin nan kaga mun samu ruwayoyi wajen guda uku a cikin wannan isnadin duk da canza isnadi da muka karanta to a cikin waɗannan ruwayoyi na wannan hadisin wace ruwaya ce zuwa ga abi ishaq as-sabi'i tafi inganci falam ya ƙazi fihi bishai shi ma bai ce komai ba an gane ko wasa'altu muhammada yace wasa'altu muhammadan abu isa tirmizi yace na kuma tambayar wato muhammad an hadha game da muhammad bin isma'il al-bukhari kenan ma'ana ya tambayi imam al-bukhari an hadha game da wannan hadisi ko wannan tambaya falam ya ƙazi fihi bishai'in shi ma bai hukunta komai ba bai ce komai ba wa ka'annahu ra'a haditha Zuhair kamar dai shi Imam al-Bukhari ra'a haditha Zuhair yana ganin ruwayar hadisin Zuhair an Abi Ishaq zuwa ga Abi Ishaq as-Sabi'i an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Abdullah ashbaha ayya ani ashbaha bis-sihha an gane ko wa aqraba ila as-sawab ashbaha bis-sihha wa aqraba ila sawab imam al-bukhari yana ganin ruwayar zuhair tafi kusa da daidai kuma tafi inganci duk da cewa shi abu isa tirmizi ba ita bace ruwayar da ya rinjayar shi a wajen abu isa tirmizi ruwayar isra'il ita ce tafi inganci fiye da ruwayar zuhair to amma abu imam al-bukhari shi kuma sai ya rinjayar da ingancin ruwayar zuhair akan ruwayar Isra'il an gane ko qala abu isa abu isa tirmidhi zai ce wa asahu shay'in fi hadha al-bab fi hadha indi hadithu isra'il kaji ko shi abu isa tirmidhi zai ce wato abin da yafi inganta ni a wajena shine a wannan mas'alar hadithin isra'il wa qaisin an abi ishaq an abi ubaida an abdullah li'anna isra'il yace domin shi isra'il athbatu wa ahfazu li hadith abi ishaq ya fi zama sabt sannan ya fi haddace hadithan abu ishaq as-sabi'i min ha'ula'i fiye da wa'ancan an gane ko yawa fiye da waɗancan wa'anda wato almajiran shi abu ishaq as-sabi'i a cikinsu isra'il ya fi su hadda ya fi su kiyaye hadisan malaminsa abu ishaq sabi'i wannan ita shine dalilin da shi abu isa tirmizi yake ganin ruwayar isra'il ta fi inganci fiye da ta zuhair an gane ko wata ba'ahu ala zalika wato shi wata ba'ahu wato shi isra'il ruwayar shi Isra'il ɗin, Qais ibn Rabi ya yi masa mutaba a kanta, ala Abu Isa, Abu Isa Tirmizi yake cewa sami'tu Aba Musa, na ji Abu Musa Muhammad bin al-Musanna ya ƙuli yana cewa sami'tu Abdurrahman ibn Mahadi, ya ce na ji Abdurrahman ibn Mahadi ya ƙuli yana cewa ma fatanin lazi fatani min hadithi Sufyan thauri an Abi Ishaq illa limattakaltu bihi ala Isra'il. ya ce duk abin da ya kubuce min daga hadisan Sufyan Thauri daga Abi Ishaq As-Sabi'i bai kubuce min ba sai dan dogara da nayi da hadisan Isra'il tunda na samu hadisin Isra'il zuwa ga Abi Ishaq As-Sabi'i to duk sauran ruwayoyin almajiran Abu Ishaq As-Sabi'i dan sun kubuce min ban damu ba ruwayar da na samu hadisin Sufyan Thauri daga Abi Ishaq ba dan komai suka kubuce mun ba wa'annan ruwayoyin ko hadisan Sufyan Thauri zuwa ga Abi Ishaq Sabi'i sai dan na riga na dogara da Isra'il ala Isra'il li'annahu kana yati bihi domin shi ruwayar Isra'il wato yana zuwa da hadisin ne a tamma cikakken sa qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yake cewa Zuhair fi Abi Ishaq laysa bidhak sannan shi Zuhair a hadisin abi ishaq as-sabi'i laysa bizak ai ma'ana laysa bil qawi ruwaya sabata da karfi zuwa ga abi ishaq as-sabi'i shiwa zuhair Allah ya sa kuna gane likitancin an gane ko wannan shine inda kanikancin hadisin yake wato shi zuhair ruwayarsa ba ta da karfi kamar ta Isra'il zuwa ga malamin su Abu Ishaq as-Sabi'i li'anna sama'ahu me yace hujjar Abu Isa Tirmizi cewa ruwayar Zuhair bata kai karfin ruwayar Isra'il ba duk da cewa fa duk akan wannan babin ake magana duk sun yi ruwaya daga malamin su amma shi ya fi rinjayar da ingancin ruwayar Isra'il fiye da ta Zuhair an gane sai ce dalilin sa saboda shi Zuhair sama'ahu minhu jin hadisi ko karatunsa da ya ji daga wajen malaminsu abu ishaq sabi'i bi akharatin ƙarshen rayuwar abu ishaq sabi'i ne shi kuma abu ishaq sabi'i ana ganin ya samu ikhtiladi ma'ana ya samu dan da shekaru suka zo sai dan samu kirkicewa kwakwalwa to su malamai suna ganin duk almajirin da ya zo wajen malami bayan malami ya samu ikhtiladi to ruwayar almajiran malamin kafin malamin ya samu ikhtiladi ita ake su ruwayar ake rinjayarwa fiye da ruwayar shi wanda ya zo karatu makarantar malam lokacin malami ya samu ikhtiladi to shi Abu Isa Tirmizi dalilin sa na rinjayar da ruwayar Isra'il saboda shi Zuhair almajirin Abu Ishaq as-Sabi'i ne na ƙarshe ya zo a ƙarshen rayuwar Abu Ishaq as-Sabi'i an gane ko ala wasamitu Ahmad ibn al-Hasan yace sannan na ji Ahmad ibn al-Hassan ibn Junaid Junaidib at-Tirmidhi ya kuli yana cewa sami'tu Ahmad ibn Hanbal ya kuli yace na ji Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa idza sami'ta al-haditha in ka ji hadisi an za'idata wa Zuhair daga za'ida da zuhair falatu bali Allah tasma'ahu min gairihima illa hadith abi ishaq yace idan ka ji hadisi daga za'ida da kuma ainin zuhair falatu bali karka damu Allah tasma'ahu min gairihima dan baka ji shi daga wajen waninsu ba karka damu illa haditha abi ishaq amma banda hadisin abu ishaq as-sabi'i wa abu ishaq shi abu ishaq as-sabi'i ismuhu amr ibn abdullah as-sabi'i al-hamdani wa abu ubaida shi kuma abu ubaida bin abdullah ibn mas'ud dan gidan abdullahi dan mas'ud ne lam yasma' min abihi kwata kwata bai ji hadisi ba daga wajen babansa abdullahi dan mas'ud wala yu'rafu ismuhu an ce shi yafi shahara ma da alkunyarsa ba san sunansa ba kawai abu ubaida ake kiransa me ainihin sunansa duk da wasu sun ce amir wasu sun ce kaza ma yafi shahara da alkunyarsa ka san akwai malaman da ko mutanen da sun fi shahara da alkunyarsu alkunyarsu aka fi sani ba sunansu ba an gane ko to mu koma wannan hadisin in muka ɗauki lafazin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wajen ainihin wato biyan bukata sai ce abdullahi dan mas'ud ya nemo masa duwatsu wannan kaga shine hadithin da ya tabbatar da istinja'i idan mutum ya kama ruwa ko ya biya bukata babu ruwa ruwan shi ya fi in son samu ne kamar yadda za mu karanta gaba a haɗa guda biyun mutum ya yi ya fara kawar da dattin ko najasar da dutse sannan kuma sai amfani da ruwa mutum ya yi bayan gari to kamata a ce ya yi amfani da ko tishu ko ko abinan ko hoge ya katse sannan kuma sai amfani da ruwa haɗa guda biyun ya fi falala amma a lokacin da aka rasa ruwa sai ya zamana saboda shi istinja'i yana kawar da abin wato najasar amma ana samun alama alamata duk da cewa an yi afuwa akan alamar tunda dama an san abin da aka yi tsarki da shi ba zai iya kawar da ita duka ba shi yasa aka fi son yin amfani da ruwa domin ruwan yana tsaftace wurin gaba daya an fahimta ko to sai aka samo masa duwatsu guda uku sharadi ne sai dutse uku in aka kawo biyu yayi ko kuma lalle sai an nemo uku shi yasa suka Imam Abu Isa Tirmidhi sai kawo wannan hadisin malamai suka ce in an yi da ƙasa da uku ma yayi me yasa suka ce saboda fa'ataituhu bi hajarain na kawo masa dutse guda biyu wa rawthatin da turoso guda daya nawa kenan uku fa akhadha al-hajarain sai annabi ya dauki ya karbi duwatsun guda biyu wa alqar rawtha ya jefar da dutse wato turosan saura dutse nawa biyu me yasa ya jefar da turosan ya ce inna harikson an gane ko da aka ba zai kawar da ainihin wato abin da ake so ya kawar ba to a nan sai wasu suka ce a su wasu malaman suka kawo hujjar wannan cewa in an yi da guda biyu ya wadatar saboda da aka na ukun ya jefar sai wasu malaman suka ce a ai da ya ci jefar da guda ɗayan sai ce itini bi gairiha a wata ruwa ya ce je ka nemo min wani ka kawo min waninta ka maye gurbin wannan guda ɗayan ya zamanto sun zama guda uku shi yasa kamar yadda zamu karanta cewa ana so wato aƙallo kaga sai ce aƙalla min thalathati nawa a hajar ruwa da muka karanta a hadithin babi na goma sha biyu أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ما في كارنشي أسامو دوا سوغو دا أكو نا فاتا أنغاني ما في كارنشي كنا أسامو دوا سوغو دا أكو تو wannan mas'ala da abu isa tirmizi ya kawo hayyarin jayar da ruwayar ruwayar isra'il akan ruwayar zuhair to ita nake so mu dan kalle ta dan mu warware iskalin da ke cikinta an fahimta ko Imam Tirmizi ya rinja yadda ruwayar Isra'il akan ruwayar Zuhair wanda ita ruwayar Zuhair ita ce ruwayar da shi Imam Bukhari ya sanya a cikin Sahihul Bukhari kaga shi a wajen Imam Bukhari ruwayar Zuhair ta fita Isra'il mai inganci kuma kaga in aka ce ga Bukhari ga Tirmizi kaga ana gabatar ba ma haɗi ana gabatar da Bukhari ne akan to shi Imamul Bukhari ya rinjayar da ruwayar Zuhair dan ita ya kawo cikin Sahihul Bukhari sannan wa ala riwayati ma'mar riwayoyi ne guda uku riwayar Isra'il Zuhair da ma'mar to shi Imam al-Bukhari sai rinjayar da riwayar Zuhair akan ta Isra'il da ta ma'mar bi thalathati awjuhin saboda fuskoki guda uku na farko shi Isra'il al'awwal da aka ce anna Isra'ila asbatu wa ahfazu li hadithi abi Ishaq min Zuhair wa Ma'mar wa gairihima hujjar Abu Isa Tirmidhi yace saboda abin da yasa ya rinjayar da ruwayar shi Isra'il akan ta Zuhair da ta Ma'mar yace saboda shi Isra'ilu asbatu wa ahfazu shi yafi hadda da kiyaye hadisan Abu Ishaqa as-Sabi'i fiye da Zuhair dawa da Ma'mar da wasunsu ba kun ji hujja abu isa tirmizi ta farko na biyu ya ce shi ƙayis ibn rabi ai an ce ya yi wa isra'ilu mutaba'a ala riwayati an abi ishaq akan ruwayar da isra'ilu yayi akan a wato daga malaminsa abi ishaq an abi ubaida an abdullah ma'ana kamar ita ruwayar isra'il tana da mutaba'a qais yayi wa ruwayar isra'ilu mutaba'a kamar shi Abu Isa Tirmidhi yana ganin ruwayar Ma'amar ko ruwayar Zuhair ba a yi musu mutaba'a ba amma shi banda wancan dalilin nasa na farko dalili na biyu kuma ruwayar Isra'il ta samu mutaba'a tawa Qais ibn Rabi dalili na uku shi Isra'il ya ji hadisi daga malamin sa Abi Ishaq ba daga ƙarshen rayuwar Abi Ishaq as-Sabi'i ba kenan Isra'ilu yana daga cikin almajiran Abu Ishaq Sabi'i kafin Abu Ishaq Sabi'i ya samu mai ikhtiladi Allah ya sa an gane dan haka sama'ar Zuhair daga Abu Ishaq Sabi'i fi akhir umrihi a ƙarshen rayuwar Abu Ishaq Sabi'i shi Zuhair ya ji ruwayar sai al'allama Abdurrahman Mubarak Furi yake cewa fi kullin min hadhihi alwujuhi thalatha nazarun wa'annan fuskokin guda uku da suka bawa Abu Isa Tirmidhi damar rinjayar da ruwayar Isra'il akan ta Zuhair yace dukkan dalilan nasa akwai nazari akwai abun duba mu kalli fuskar farko fuskar farko ya ce ruwayar Isra'il asbatu wa ahfazu li hadithi Abi Ishaq min Zuhair wa Ma'mar ko ya ce to fa huwa mu'aradun wannan ya ci karo mu'aridun lima qalahu al-ajuri wannan magana ta Abu Isa Tirmizi ta ci karo da maganar da al-ajuri ya faɗa ajuri yace na tambayi Abu Dawud game da Zuhair da Isra'il game da ruwaya a wajen malamin sa Abu Ishaq as-Sabi'i sai Abu Dawuda yace Zuhair fauka Isra'il bi kathirin ya ce ai zuhair yana gaba da isra'ilu ratan ma mai yawa kun kiyaye wannan ruwayar wato yake cewa ai shi ba ma haɗi ai zuhair yana gaba da isra'il kaga sabanin maganar abu isa tirmizi abu isa tirmizi yana ganin maganar wato isra'il yana gaba da wa zuhair to sai abu dawud ya ce a'a ai zuhair yana gaba da isra'il da tazara mai nisa sannan da ya ce shi ruwayar Isra'ilu ta samu mutaba'ar Qais ibn Rabi an gane to ai Sharik al-Qadi yayi wa ruwayar Zuhair mutaba'a shi ma Zuhair al-Qadi yayi wa yayi wa ruwayar Zuhair wa mutaba'a sannan Shariku awthaqu min Qais shi kuma shari wato wanda ya yi wa zuhair mutaba'a to ya fi wanda ya yi wa isra'ilu mutaba'a kun gane wannan? abu na biyu kenan ya fi zama amintacce shi wanda ya wa wato sharik alkazi da ya yi wa zuhair mutaba'a to ya fi zama amintacce sama da ƙais binin rabe da ya yi wa isra'il mutaba'a wannan ma an warware iskalin ko sannan banda shi kuma akwai Ibrahim bin Yusuf an abihi wa ibn Hammadin al-Hanafi wa Abu Maryam wa Zakariya ibn Abi Zaida duk sun yi wa Zuhair ruwaya Zuhair mutaba'a kaga shi ba ma mutum ɗaya ne suka yi masa mutaba'a ba an gane ko sannan maganar abu isa tirmizi ya ce isra'ilu ya ji karatu da farko-farko wajen abu ishaq shi ko zuhair daga ƙarshen rayuwar abu ishaq ya ji karatu a wajensa ko ai mun faɗi wannan ko to in ka koma imamu zahabi a cikin almizan ya ce imamu ahmad bin hanbal ya ce hadisin zakariya da isra'il an abi ishaq layyinun imamu ahmad ya ce ruwayar zakariya ibn abi za'ida da ta isra'il zuwa ga malamin su abu ishaq layyinun ruwaya ce mai rauni sami'a minhu domin da isra'il da zakariya ibn abi za'ida duk sun ji karatu a wajen abu ishaq as-sabi'i bi akharatin a ƙarshen rayuwarsa an gane ko fa zahara al'an yanzu sai ya bayyana annahu laysa li tarjihi riwayati isra'il wajhun sahihun rinjayar da ruwayar isra'ilu da imam abu isa tirmizi yayi akan ruwayar zuhair wato ba ta da inganci wannan rinjayarwar bali zahiru abin da ya fi fitowa fili anna tarjiha rinjayarwa li riwayati zuhairin ruwayar zuhair wadda imam bukhari ya rinjayar ya kuma sa ta cikin sahihin littafinsa wannan ita ce shine magana da tafi rinjaye ko na fahimta alhafiz ibn hajar a cikin muqaddima ta fatil bari ya ce ibn abi maryam ya hakaito daga mahaifinsa da abi zur'a annahuma wa'annan malaman guda biyu rajjaha riwayat isra'il su suka rinjayar da ruwayar isra'il kamar dai imam abu isa tirmidhi tabi'ahuma shi ma bin su yayi fi zalika a wajen rinjayar da ruwayar isra'il kun ji inda abu isa tirmidhi ya rinjayar da ruwayar isra'il shi ma ya ji wasu magabatansa akwai ibn abi hatim da abi zur'a waladhi yadhharu anna alladhi rajjahahu al-bukhari huwa al-arjah abinda yafi bayyana abinda imam al-bukhari ya rinjaye shi ya rinjaye ruwayar wa kenan zuhair wa bayanu dhalika anna majmu'a kalami ha'ula'i al-a'imma mush'irun bi annahu ar-rajih ala ar-riwayat kulliha ruwayar zuhair ita tafi rinjaye akan ruwayoyin gaba daya amma dariqu isra'il وهي عن أبي أبيدة domin in ka bi ruwa hanyar da Isra'il ya ruwaice hadithin in ka bi ta in ka bi ta ya tafi zuwa ga Ubaida shi kuma Ubaida din nan dan gida Abdullahi dan Mas'ud ne an abihi kuma shi Ubaida daga babansa to ai kuma mun karanta wa Abu Ubaida lam yasma min abihi kaga akwai shi ruwaya Isra'il ma akwai inqidai a cikin ta domin in ka dauko ruwayar Isra'il tana tikewa zuwa ga Ubaida shi kuma Ubaida dan Abdullahi dan Mas'ud ne an tambaye shi ka taba jin wani abu daga wajen mahaifinka yace a'a da aka kaga ruwayar Isra'il ma akwai katsewa a cikin ta an gane ko fa yakunu al-isnadu munqati'an wannan ruwayar ma ta Isra'il in ka bi ta ma ruwaya isnadin ta akwai inqita'i a ciki amma an ka dauki ruwayar Zuhair ita ruwayar ita kuma ka dauko isnadin ta daga Abdurrahman ibn al-Aswad shi kuma an abihi shi Abdurrahman ibn al-Aswad daga babansa Aswad ibn Yazid shi kuma babansa Aswad ibn Yazid an abi an ibn Mas'ud shi kuma ya ji daga Abdullahi dan Mas'ud to kaga ruwayar Zuhair muttasilan wa ruwayar Zuhair ma ita ce ta zama muttasila zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud ba ruwayar Isra'il ba mafhum وهو تصرف صحيح لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد وإذا تقرر ذلك كان دعوى الاضطراب في الحديث منفية كينا إذا wannan ne dalilin da yasa Abu Isa Tirmidhi da muka karanta yace a cikin hadisin cikin isnadin akwai ittirabi to ashe ba ma wani ittirabi shi yasa na bukacin dauko maganar gaba daya babu ittirabi a ciki kenan ko kun gane an fahimta to na'am ai ba duk ruwayoyin ai ka san shi Abu Isa Tirmidhi ya ce wa fil wato wa hakaza rawa kaza ya kawo maka wasu hanyoyin ne duk suna tabbatar da wancan hadisin to amma an ka duba ruwayar Zuhair ita ce ruwaya wadda take ta tafi inganci an gane ko yawa yanzu wannan hadisin ya fito ko to babu ma jaa fi karahiyati ma yustanja bih babin da zai yi bayanin abubuwan da aka hana yin tsarki da su قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسرا إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ألقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وكأن رواية إسرائيل أصح من رواية حفص بن غياث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما imam abu isa tirmidhi yake cewa hannadu ibn sari ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yace hafsu bin giyathin ya zantar da su daga dawud ibn abi hindin daga al-imam sha'abi daga alqama daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tastanju bir rawthi kada ku yi tsarki bir rawthi da turoso kada ku yi tsarki da turoso mun ce turoso shine wato kashin dabbobi kamar alfadari kamar doki kamar jaki wayannan kashin su ana kiransa rauf wala bil izam manzo Allah ce kada kuma ku yi tsarki da kashi ko kasusuwa fa innahu zadu ikhwanikum min aljin domin abincin yan uwanku ne aljanu an gane ko abincin ‘yan uwanku ne aljalu, kaji daga cikin illar da ta sa annabi sallallahu Alaihi wasallam ya hana yin tsarki da turoso da kuma me da kuma kashi, sabida kashin abincin ‘yan uwanku ne aljanu, a wata ruwayar kashin dabbobin kuma abincin dabbobinsu ne su aljanin. To kaga kamar in aka yi tsarki da kashi an ɓata an sa musu najasa an ɓata musu abincinsu. in an yi amfani da turosan dabbobin nan to kuma an lalata abincin dabbobinsu su kuma ina fata an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada a yi tsarki da waɗannan abubuwa guda biyu sannan akwai ruwaya da yake cewa fa innahuma la yutahhirani kaga illolin kenan illa ta farko abincin yan uwanku ne aljanu da kuma dabbobinsu illa ta biyu ba sa tsarkakewa ko da ma babu wacin illar to in an tsarkake ba za su yi tsarki ba to kaga ba sa tsarkakewa sannan kuma kaga an bata goma biyar bata gyaru ba kenan ba su tsarkake ka ba kuma ka lalata yan uwanka aljanu abincinsu da dabbobinsu wa fil babi an abi huraira cikin wannan babin an samu sahabbai da suka ruwaito hadisi da lafazi ko da ma'ana makamanciyar irin wannan kamar yadda muka faɗa an ce wa fil babi to sahabban ko dai sun ruwaito lafazi ko ruwaya sun ruwaito hadisi mai irin wannan lafazan wa ma'anan ko kuma ma'anan ko da lafazin ya bambanta ma'anar iri daya kamar abi huraira ya ruwaito hadisin kamar yadda imam bukhari ya fitar da hadisin shi abu huraira a hadisi na 154 wa salman salman shi ma ya ruwaito wannan hadisin jama'a da yawa sun ruwaici wannan hadisin na Salman banda Imam al-Bukhari da hakan ka kawo malaman hadisi duk sun ruwaici wannan hadisin banda Imam al-Bukhari daga shi wato hadisin ruwayar Salman sanan Jabir bin Abdullah shi ma ya ruwaici wannan hadisin shi kuma ruwayar sai Imam al-Bukhari ya fitar da ita hadisi na 263 an gane ko sannan akwai abdullahi dan umar shi ma ya ruwaici wannan hadithin qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa qadrawa hadha alhadith isra'il ibn ibrahim yace sannan kuma cikin malamai akwai isma'il ibn ibrahim ya ruwaici wannan hadithin wa ghayruhu da wani sa an daud ibn abi hindin daga daud ibn abi hindin an sha'bi daga imam sha'bi an alqama an abdullahi annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jinni a daren da aka yi manzan Allah ya gana da aljanu an gane ko ya ce alhaditha bi duli hadisin yana da tsayi wa'ana annabi sallallahu alaihi wasallam waye gari aka ba gan shi ba har ma sahabbai suka fara jin tsoron me ya faru to sai can kuma gari ya waye ko kuma wajen asuba sai aka ga annabi ya dawo to da ya dawo sai yake cewa ai wato wani dan aike ne na aljanu aka aiko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya karantar da su to cikin abin da suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce menene abincinsu sai ya ce musu duk kashin da aka ambaci sunan Allah a kansa to in ya je hannunsu zai dawo cikakke da nama a jikinsa shine abincinsu sannan dabbobinmu mu kuma na ni'ima turosansu zai zama abincin dabbobinsu kuma aljanu din an gane ko faƙalar sha'abi Imam Sha'abi yace inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tastanju bir rawthi kada ku yi ainin wato wato tsarki da turoso wala bil izami ko da kasusuwa fa innahu zadu ikhwanikum min aljin domin abincin yan uwanku ne aljanu wa ka'anna riwayat isra'il isma'il asahu kaman dai riwayar isra'il a isma'il afwa isma'il ibn ibrahim ruwayarsa ta fi inganci min riwayat Hafs bin Giyaz fiye da ruwayar wato Hafs bin Giyaz wal amalu ala hadha al hadith inda ahli al ilm wato malamai ma'abuta ilimi wato suna aiki da wannan hadisi a wafil babi an Jabir a cikin babin an samu hadisi daga Jabir wa ibn Umar radiyallahu anhuma babu ma jaa filistin ja'ibil ma babin da yazo na bayanin tsarki da ruwa قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وعنس وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالهجارة يجزئ عندهم فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق yake cewa wannan hadithin Qutaiba da Muhammad bin Abdul Malik ibn Abi Shawarib al-Basri sun zantar da Abu Isa Tirmidhi wannan hadithi su kuma sun samu hadithin wanda Abu Awana ya zantar da su daga Abu daga Katada daga Mu'adha ita kuma Mu'adha ta ji hadithin daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda qalat ummul mu'minin Aisha take cewa murna azwajakunna ku umarci mazajenku ku gaya wa mazajenku an yastaqibu bil ma in za su yi tsarki su yi tsarki da ruwa fa inni astahayihim dan ina jin kunyar in gaya musu fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin tsarki da ruwa wa fil babi an jarir bin abdullahi al-bajali a cikin wannan babi jarir bin abdullahi al-bajali ya ruwaici hadisi ko dai da ma'ana da lafazin ko kuma ma'anar irin wannan wanda ibn khuzaima ya fitar da ita a ruwayar jarir bin abdullahi al-bajali kenan sannan wa anasin ruwayar anas shi kuma imam al-bukhari da imam muslim duk sun fitar da ita wa abi dawud wa abi huraira haka imam abu huraira shi ma yana da hadisi mai ma'ana irin ta wannan hadisin da ya zo a wannan babin wanda imam abu dawud ibn maja da imam tirmidhi da sun ruwaici wannan ruwaya ta imam abu huraira amma sanadinta yana da rauni qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun yace wannan hadisi ne hasanun sahihun wa alaihi al'amalu inda ahlil ilm malamai ma'abota ilimi suna aiki da wannan hadisi yakhtaruna listinja'a bil ma suna zabar yin tsarki ne da ruwa to anan suka ce gaskiya maganar jumhur cikin malamai hada guda biyun shine kauli rajihi a wajen su ma'ana yin amfani da hoge ko istinja'i sannan ai istijmar sannan ai istinja'i an gane ko wannan shine kaulul jumhur cikin malamai cewa mutum ya fara rage dattin ko kazantar da dutse sannan kuma sai ya biyo baya da ruwa idan kuma abu isa tirmidhi yana nufin tsakanin ruwa da dutse to sai a ce ruwan yafi shine yake cewa wa alaihi al'amalu inda ahlul ilmi yakhtaruna al-istinja'a bil ma suna zabar yin tsarki da ruwa to in wannan yana nufin in an kwatanta da tsarki da dutse to wannan lalle suna fifita yin tsarki da ruwa fiye da tsarki da dutse in kuma ba haka ba to sai a ce a yin jam'in shine yafi malamai suke tafiya akai kuma shine kaulin jumhur a fara yin tsarki da istijmari tsarkin dutse sannan kuma a biyo bayan sa da ruwa wa in kana listinja'u bil hijara abu isa tirmidhi yace ko da yake yin tsarki da dutsen shi ma yujzi'u yana wadatarwa indahum a wajen malamai fa innahu mustahabbu listinja'a bil ma amma hakika su sun fi son yin tsarki da ruwa wa ra'auhu afdala sun ga suna ganin sa a matsayin shi yafi to in al afdaliya ake kallo to hada guda biyun shi yafi ai amfani da dutse sannan kuma a biyo bayan sa da ruwa wa bihi yaqulu sufyanu thauri wannan ita ce fatawa da aka samu daga sufyanu thauri wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahmad da imamu ahmad wa ishaq da ishaq bin rahuya lokaci yayi to an kara mintuna ma ta abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh